الله الشيخ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم وعلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله نعبد الله تبارك وتعالى wanda cikin neman da da wani tsoron da san sha da wannan dama a ci gaba da kasan littafi na shinawi yau sha biyar da watan safar shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ne da ɗaya da watan tara shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya alhamdulillah ba kawai mun ɗanyi hutu na suka guda wanda kuma kudurori suka gifto suka sha gabanmu karatu da kasa yi wa alhamdulillah da mun dawo kamar yadda ya gabata idan ba manta ba mun gama mukaddima ta mai shekaru a farko da kuma mukaddima ce yau za mu fara karatu ga dangana mukaddimar shek abdulbari al-ashimari mukaddimar shek abdulbari al-ashimari بسم الله الرحمن الرحيم يا فارا بسم الله من رحمة من جن كي دما كمر اللي جبات مقدمة شو نلتاشي أنا إنسان أنا أذكوا أكن أبونا مدونا تفدا saboda haka duk abin da ainihin aka fada cikin sabin za a hujjansa a cikin littattafai magabata to farko wannan bismillah da ya fara da ita me yasa ya fara da bismillah في ابتدا المسلك من بسملة ابتداء بكتاب العزيز shi wannan mai ashimari ya fara da bismillah saboda koyi da littafi mai girma shine alqur'ani sannan na biyu wabtida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi risalatayhi ila ala wa munzir risali sannan koyi da sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wasiqunsa guda biyu da ya aikawa sarkin rum irakal cewa asalin tuslan yuci kallah wa ajra maratin bayan bismillah Allah ya tura sarkin wannan wasiƙa sannan ya tura mun zirin misali bin aknas at-tamimi ad-darani wanda amin ne a bahrain a Allah ya tura masa wasiƙa shi ma fara da bismillah amma shi wannan munzir ya musulunta wato ya musulunta kafin aifatul makkata a sannan manzala sallallahu alaihi ya dora shi ya jagoranta shi akan a kabilan hajar ya yi wafati dab da wafatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ma ɗaya daga cikin sahabbai sayyidina amr mu'az ya halarci ainihin rasuwarsa kafin ya rasu har suka yi magana da shi sayyidina amr mu'az cewa sulufin dukiyarsa ya ba da shi saboda Allah saboda ka'ida na musulunci mutum bayi da iko sai iya sulusi na dukiyarsa mutum bai sai shi abin da ya mallaka ya bada shi ba a iya sulusi shi ne abin da sai shi da iko a kai sauran haƙƙin magada ne saboda haka ya bada sulusin dukiyarsa wato kafin wafatinsa sannan ne wafati kuma ainihin madarin shi amrul mu'az Allah tsara masa yadda kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari da kuma cikin mudawwana ibnu hajar yace wa istaqarra rahman la iman musannif al-ihsan fi al-ilm bil basmala hakika ya tabbata a wurin ma'abota ilimi cewa a buɗe dukkan wani littafi da basmala wato duk abin da za a fara littafi a fara shi da bismillah haka ainihin magabata suke farawa da dukkan littattafansu وكان معظم كتب الرسائل هكذا mafi yawan littattafai na ainihin Ah. haka ya zama dukkan littattafai na
wanda ke fama wani wani a haka ya zama dukkan littattafai da malamai suka wallafa duka an fara su da bismillah saboda haka in mai ashimari ya fara da bismillah ba kuma maki bane saboda magabata haka suke fara da bismillah wa fil mudawwana ibtada kull babin bil basmala idan ka zo mudawwana kuma dukkan babi da bismillah ake fara shi kamar yadda dukkan sura qur'ani da bismillah ake fara ta to haka mudawwana dukkan babi in za a bude shi da bismillah ke bude shi bayan bismillah sai aka ce kala sheikh al-imam al-alim al-allama abdul bari al-ashmari ar-rufai rahimahullah ta'ala sheikh ya fada wannan sheikh din al-imam imam ne jagora ne al-alim malami ne masani al-allama mai yawan sani abdul bari sunansa abdulbari al'ashmawi ɗan garin ashmawi sannan rufa'i ɗan ɗariƙar rufa'iyya yana bin tafarkin sufaye ɗariƙan shek amadu rufa'i saboda haka ya kira shi a rufa'iyya kamar da muka ya gabata alari shi ma mun karanta cewa sufi ne har ya faɗi baitoci yadda sufaye suke da kuma yadda ake so ainihin mutum ya ainihin tafiyar da sufancinsa to haka nan kuma mai iziya shi kuma ashazali ne dariƙan shazaliya yake yi haka dirdir ya karbul masalik shi kuma dariƙan khalwatiya yake to dukkan dai malamai wanda suke wannan na malikiya na afirka duka zaka samu sufaye ne saboda idan ka duba a tayyar abubuwa da suka shigo da addinin musulunci wannan yankunan namu abubuwa ne guda uku abu na farko a tijjar alfatihin yan a tijjar yan kasuwa sun shigo da musulunci saboda suna zuwa da kasuwanci laraba suna shigowa wannan yanki na biyu alguzat mayaka su ma suna yaƙi na jihadi na da addinin musulunci su ma suka shigo da sun shigo da addinin musulunci na uku addu'atu sufiya masu kira sufaye su ne na uku wanda suka shigo da musulunci wannan yankuna to saboda haka za ka samu dukkan magabata wanda suke wannan talifin sufaye ne to saboda haka sufi ne Allah ya masa rama To wannan fakara da muka karanta yanzu, da aka ce ƙalar shek wa ya faɗe ta, ai ba shi ne a shimayin ba ne ya faɗa, saboda ai shi ba zai cewa kansa shek alim, allama, kaza kaza kaza ba, har kuma ya cewa kansa rai mawulla Allah ya masa rama, ba zai faɗi haka ba. To shi ce wannan fakara kulluha min amalin mustaf, dukkanta masu almajiransa ne masu rubutawa. sai su ce to ai ga abin da sheikh ya faɗa inda shi ba zai kira kansa sheikh ba to aikin su ne walaysat min qawlil musannaf musannif ba maganar ta bane shi mai ashmawi ba shine yace qala sheikh kaza kaza ya faɗi ainihin wannan dukkan paragraph da aka karanta wa zalika li anna awwal shari li hadha alkitab lan yatarad li hadha la yatarad la fi sharhi dalilin da zai tabbatar da haka wanda ya fara wa ashmawi sharhi bai yi magana kan wannan bai kawo wannan ƙalar shek ɗin ba kawai abin da ya fara da shi shi ne ta'ala ni badul asdiqa badul basala bayan bismillah da mai shimayu ya faɗa sai ya faɗi magana mai shimayu shi ne ta'ala ni badul asdiqa to saboda ka sauran wanda suke kuma littafin daga baya sai suka ce to ai shi ne a shimayu ga sunansa nan shek ne imam ne alim ne al'allama ne sunansa abdulbari ɗan garin ashimari sannan ɗan ɗariƙar rufa'iyya allah ya masa rahama to saboda haka dalilin da yasa aka gabatar da wannan kenan yace to shi shek din ne ya fada yace sa'alani ba'd al-asdiqai an amala muqaddimatan fil fiqh ala mazhar imam malik bin anas rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu fa'ajabtu ila zalika radiyan lit-sawab yace sashin abokaina sun tambaye ni me suka tambaye shi ya aikata musu wani abun gabatarwa a cikin fikihu amma fikihun na masabar Imam Malik ya dan musu wani abu a cikin masabar Imam Malik dan Anas Allah ya dare shi yace sai na amsa musu akan abin da suka nema me yasa na amsa musu radiyan lisawab dan ina kaunan samun lada aurin Allah anan malamai suka ce yayi tawazu ne ba wai abokansa bane ɗalibansa ne suka tambaye shi amma sai ce tashin abokaina ɗalibansa ne suka tambaye shi suka nema a yi wani abu kamar yadda yake da yawa malamai za ka samu tarihin su in za su wallafa littafi da yawa nema ake su yi idan an nema sai su yi kamar yadda mai risala shi ma wani ne ya nema malamin alkur'ani ya zo ya nemi cewa ya rubuta masu abin da zai yi koyawa ɗalibansa masu karatun qur'ani ya koya musu kuma ibada sai ya rubuta musu ya ce saboda mai ya rubuta da yan tafi abi alwirjan saboda waɗannan yara su yi amfani da shi haka mai kurɗabi shi ma ce don yara to haka dai yara ake yi wa amma malamai suna cewa yaran zamanin can din ba irin yaran zamanin mu bane yanzu littattafan manya ne suke kokowa da su a da kuma yara aka yi wa to saboda haka wasu ne daga cikin almajirai suka tambaye shi sai ce ai tashin abokaina to tambaya yace dalilin wallafa littafi shi ne tambaya wannan ya dace da abin da ya zo a cikin mudawwana ta Imam Malik domin bi annaha min awwaliha ila akhiriha su'alun yatlubu jawab domin don ka karanta mudawwana daga farkon ta har karshen ta tambaya ne da amsa za ce tambaya me hukuncin kaza da kaza sai ibn qasim ya ce to imam malik ya ce kaza da kaza ba da amsa ko kuma a ban san wani magana na imam malik akan wannan matsalan ba amma ina ganin kaza da kaza dukanta tambaya ne da amsa ila inna biha arba'ina alf mas'ala malamai suka ce a cikin mudawwana akwai tambaya dubu arba'in da amsoshinsu a ce zai hukuncin kaza an san shi kaza zai hukuncin kaza tambaya ɗaya har dubu arba'in wasu malamai wakila sittin wa talatin alfa wasu malamai suka ce a ba su kai dubu arba'in ba tambaya dubu talatin da shida ne dubu talatin da shida tambayoyin da amsoshinsu su ne suke cikin mudawwana kenan tushen malikiya gaba ɗaya ita ce mudawwana ƙurewan littafi a malikiya ita ce mudawwana to ita ma tambaya ne da amsa saboda ka ba mamaki idan mai ashimaru ya ce ba da amsa ya yi ga wanda ya tambaye shi shi amsa tambaya aka yi ya yi kuma ya yi wannan abin duka amsa tambaya ɗaya can kuma aka yi tambaya dubu arba'in aka ba da amsarsu ko tambaya dubu talatin da shida aka ba da amsarsu saboda haka dalilin amsa tambaya kuma faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota sani in kuka sance ba ku sani duk matsalan da baka sani ba kar ka fara a ciki duk abu da ka gani sabo ya faɗo kar ka fara a ciki sai ka tambaya me hukuncin Allah a ciki ko abubuwa na online da ake business na online kai sai kar ka shiga ciki sai ka samu masana malamai masana wannan bangaren na wannan zamani da suke za su baka fatawa mai hukuncin dora shi akan ma'auni na shari'a idan ya tabbata jaiz shikenan idan kuma akwai riba a cikin sai akwai riba a ciki saboda ka kiyaye saboda duk abin da riba ya shiga ciki zai halaka mu a saboda haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dama kun aliman aw muta'alliman aw muhibban aw sa'ilan fala takun khamisa fatalik kasance malami idan bai samu ba ka zama muta'allimi mai neman sani dalibi idan bai samu ka zama masoyin malamai da almajirai masu karatu idan baka samu wannan ba ka zama mai tambaya duk abinda baka sani ba addini ka tambaya kada ka yadda ka zama na biyar baka zama ɗaya daga cikin wannan hudu baka zama na biyar to ka halaka na biyar shine makiyin su baya tambaya ya tsani malamai kullum ai malamai sun lalace kaza kaza sai kuma kana ina in malamai sun lalace a saboda haka in ka zama na biyar ka zama waki to shi kenan kan halaka a bayan wannan fadin Allah tabaraka wa ta'ala dalilin ba da amsa kuma wa zakala Allahu mithaqal ladzina utul kitaba la tubayyinannahu lin-nasi wa taktumuna Allah tabaraka wa ta'ala ya rike alƙawari ga duk wanda ya ba littafi cewa za ku bayyana abin da Allah ya ba ku ba za ku koye ba duk abin da Allah ya sanar da kai za ka bayyana da shi saboda menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin thumma katamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar duk wanda Allah ya bashi ilmi ya san wani abu aka tambaye ka aka ranka Allah ne hukunci kaza ka sani ko me kaza ka sani ka koye ka ibada amsa manzo Allah ce za mu sani zani na wutar tashin kiyama kai kenan kai da aka tambaya wajibi ne ka bada amsa in dai ka sani in baka sani ba kuma ka ce wallahi alam la adari nisful ilm ban sani ba rabin ilimi ne wani ya zo da tambayoyi masu yawa talatin da wani abu wurin imam malik duka kaɗan ya amsa yake ban sani ban sani mace zan koma gida in ce malik yace ka je ka yaɗa a duniya ka ce malik yau ka tambaye shi bai sani ba saboda haka in baka sani ba ka ce baka sani ba to saboda haka ba da amsan da yayi a saboda kar ya zama an masa iljami na wuta akan tambaya da aka masa akan addini kuma ya sani to sai ya fara da babun na waƙidul wudu yace babi abubuwan da suke warware alwala to anan malamai suka ce to ai sauran malamai suna fara da sarki da sauransu wani ya fara da alwala wani ya fara da sarki ko wani ya fara da hukuncin ruwa ma su ba ka sai sai ce ma babun silmi yayi babin ruwa rabe-raben ruwa wani ruwa ne ya halatta kai alwala da shi amma malam mai asmawi yana fara ce to ya za a warware alwala malamai suka ce saboda shi malam mai asmawi yadda yake kullum yana tare da alwala to ya dauka kowanne mu kona da alwala kawai yanzu muna da alwala da muke jira mu ga abin da zai bata mana alwala kawai shine saboda su magabata suna riƙe alwala mun karanta a baya imam malik shekara arba'in da alwalan isha yake asuba sai kuma na magariba ma da ƙar take isha na isha yake asuba shekara arba'in shi yasa ƙarshen rayuwarsa da ya zama baya a wanne baya shi masu fi da alwala alwala suna warwarewa sai ba shi ba masallaci mai mala masallaci aka tambaye shi ya imam me ya faru baka zuwa masallaci kai ne kuma imamun madina to wallahi ina kunyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin masallacinsa a gaban manzo Allah wallahi ta warware ina kunya saboda haka ba zan iya wannan abin ba shi yasa ba zuwa masallacin ba ba zan iya zuwa yana cikin masallacin manzo Allah ta wallahi ta warware ba to saboda haka sai malam ya fara da abin da zai wurin wakacin da dukan muna da alwala to mu san abubuwan da za su wurin alwala yace ilam wa faraka Allah yace ka sani Allah ya dakar da kai anna nawaqid alwudu ala ismayn ahdathun wa asbabun yace ka sani abubuwan da suke warware Allah sun kaskashi biyu idan ce nawaqid aluga shine hallu wato lokacin finci abu abin da yake kulle ne ka fince shi to Allah suna kulle abin da zai fince ta shine na ku ya warware ta kenan kamar yadda Allah ya faɗa wala takunu kallati na qalbigan laha ka so ki kamar wanda sai kadi sanan ta warware ta kan da sai a shari'a kuma ana nufin mufsidatul wudu wa mufsidatu abubuwan da suke bata alwala suke warware wannan alwala din wannan abubuwa da suke warware alwala duk da shi ya ce a hadasun asbab a hadasun wa asbabun hadasi da saurin hadasi amma malamai suna kasa abubuwan kashi uku ne shi ya faɗi biyu ce to abubuwan guda uku ne a akwai hadasi akwai sababi akwai wani hadasi da sababi hadasi su ne kamar bawani da sauransu a hadas kamar yadda zai irga mana su sababi da idan ya faru waɗancan ba shi ke rarraba ba amma shi zai zama dalilin ta dalilin sa Allah za ta warware ba kamar bacci bacci shi karan kansa ba warware Allah amma ta dalilin bacci idan mutum ya yi bacci abubuwan da suke warware za su faru mai sani ba shi yasa duk wanda ya yi bacci ko gingiri har jarbin ka ya faɗi ba ka san ya faɗi ba Allah ka ta ware kyau saboda hassan ka ta ji da jikinka baka san me yake faruwa ba ko har mutum ya shige ya fita baka sani ba to kai baccin da ya kasance a lalanka ta warwa ba shi ke rora ba saboda abin da ke rora na rihi ko makamancin zai iya faruwa kana cikin baccin baka sani ba amma da za ka yi baccin da kana cikin duk abin da ya faru ka sani ba mai nauyi ba kenan to lalanka ba ta warware ba to sai na uku shi ko ba hadasi ba ne ba sababi ba ne shi ma na warware Allah shi ne kamar ridda ko shakka na sabi ulhadar misali ka yi alwala ka zauna kamun ya sallah sai kwanto ya shigo maka yi kan tsazufa na fitsari fitsarin na kan ba na Allah ne na yi shi ko kuma kafin na Allah ne na yi fitsari haga shakka ne wannan akan me ya riga tsakanin alwalanka da kuma hadisin da ya faru ko kuma a ɗazu hadisi ya faru da kai iska ya fita kafin alala ne ko bayan alalan ne shakka kaga wannan ba sababi bane ba hadisi bane to waɗannan abubuwa guda uku su suke warware alala a sai ce to ahadasun wa asbabun fa amma al-ahadath fa khamsatun abin da ake kira hadasi yake abubuwa ne guda biyar abu guda biyar su ne hadas talatatun min al-hubul guda uku daga cikin guda biyar din nan ta gaba suke fita su ne al-maziyu wal wadiyu wal bawu da maziyu da wadiyu da bawali waɗannan duk suna warware Allah kuma tagawa suke shiga. To, menene maziyu mai hukuncinsa? Abu na farko ya kawo hadisin sayar na Ali sallallahu alaihi Ya ce kuntu rajulan mazza'an fa amartu rajulan an yas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li makanati imlatihi fa sa'ala fa qala tawadda wa ghasal zakaraka sai na da yace na kasance mutum mai yawan mazi duk lokacin da mazi ya fara da shi ya fita masa sai ya wanka dan da jikin sa ya fara tsagewa saboda yawan wanka da yake mazi na fitowa wanka mazi to sai ya fara fitar da shi to sai ya umurci rajulan wani mutum wannan shi malamai suna da suke cewa Muhammad mufami ba faɗi wani mutum ya ya gayawa ya je ya tambaya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan wasu malamai sun kaza suna bincike irin wannan da aka ce rajulan ko a ce imratan waye ne wannan mutum sai suka wallafa littafin fitar da wannan muhammadin a hadisin gaba zai baya mana waye ne wannan da sina ya gaya ya gaya wa cewa idan mun je wurin manzo Allah sallallahu alaihi bayani ne min hukuncin mazi ne in mutum yana fitar da mazi ya zai me yasa ba zan iya tambaya ba yake saboda matsayin tsatsa a wurina ina auren ƙyar manzo Allah surkina ne ba zan iya tambaya ta wannan tambayan ba saboda haka idan mun je ka tambaya ne da aka je wannan ban Allah sai ya tambaya da ya tambaya ga wanda ya tambaya a gefe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ringa kallon sai na ali yana ba da amsa sai ce masa tawadda waqtal zakaraka kai alwala ka wanke azzakarinka anan waqtal an fasaran alwala sannan ka faɗi wannan bayan nufin sai ka Allah ka je ka wanke ba saboda wawun arabiya baya nufin jerantawa a in an faɗi abu aka ce ja'a zaidun wa amrun in an ce zaidu wa amrun sun zo ba ana nufin zaidu ya fara zuwa sannan amru ya zo ba zai iya zuwa amrun ne ma fara zuwa amma amfani da bawo saboda haka ne Allah ya faɗa ya maryam ignitu li rabbiki wasjudi warka'i marraki ki ibada ga ki sujada sannan ki ruku aka fara faɗan sujada kaga ruku ake farawa to idan aka kawo wawun ba yana nufin jerantawa ne tumma ne ko fa suke nuna jerantawa saboda haka ya ce to ka wanke al'aurarka sannan ka yi alwala saboda haka in wawu ne ba yana nufin jerantawa ba kamar yadda ya gabata sannan a cikin mudawwana hadisin malik bin abin nadar haddasawo suleiman bin abi bin yassar al-mikdad bin aswad to yace miqdad bin aswad shine rajulan da sai nani yace tambaya miqdad yace anna ali ibn abi anna ali ibn abi dalib amara an as'ala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi dalib ya umurti na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tambaya masa manzon Allah an adina ya kurji min mazi ma za alai akan dayan mu da mazi yake fito masa me yake gare shi ya zai fa inna inni ibnatu wa ana astahi ana asalahu sai na ne don akwai karman zuwa Allah wuri na ina jin kunya in tambaye shi fa qala miqdad sai miqdad da sai na ne tambaya masa sai yace sa'altu sai ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai yace idza wajada ahadukum zalika falyaksal farjahu wa liyatawadda wudu al-salah dan ɗayan ku ya samu wannan to ya wanke azzakarinsa sannan yayi alwala alwala irin na sallah ah hadisin farko a da ya tambaye shi galibda da ya tambaya amma sai na rasulullah sai yana kallon sai na yana bashi amsa saboda menene ya nuna ma shi annabi ne ya gane tambayan ta sayyidina ali ne saboda dalailin duwa dalailin duwa yake da shi ya gane sayyidina ali ne mai matsala amma wannan yace ya tambaya masa saboda haka yana ba da amsa ga mai tambaya ga ainihin mai tambaya ba wanda ya tambaye shi ba sai zama yana kallon sayyidina ali yana ba shi amsa to anan sai malamin suka ce kamar da idan mazi ya fito kamar yadda manzo Allah ya faɗa ko ka gane fitan mazi hadasi ne shi lokacin da yake fita hadasi ya kawo amma dole ka wanke al'auran ka duka to wannan zai zama to ka kauda wannan hadasi da wanke shi duka ba muhallu kadai ba ba inda za ka yi tsarkin bawali ka wanke mahallin sa inda yake to kada ya wadatar ba to idan mazi ne sai an wanke dukkan azzakari daga cikinsa kuma duk abin da ibadar da ba fahimci irin wannan ba dole sai an yi niyya za ka yi niyya wanke al'aura saboda wannan mazi da ya fita kuma yakan fita ne inda sha ta tsugura yayin sha'awa karama tafakkuri saboda tunani ko wasa ko kallo duka yakan fitar mazi yana fita dole mutum sai ya wanke azzakarinsa duka dalilin fitar mazi wannan shine mazi da hukunci sai idan mutum ya wanke mahalli kadai bai wanke duka ba to hadasin bai jira a jikin al'aurarsa dole sai ya wanke duka wannan shine abu na farko abu na biyu alwaji wadi wadi kuma yace dalilin ودي حديث عبد الله بن عباس الله قال ما في ده يتي المني والمذي والودي فالمني من الغسل يتي ابو بابا guda uku ne yace akwai mani akwai mazi akwai wadi idan mani ya fito dole wanka ne wannan inda ya zama bilasta da jin daɗi dole sai an yi wanka ba wahala ne su da shi ko faɗuwa su kan bishiya ko na ba lazza mutada ba wanka ne yace min hadaini alwudu ya gaskiru zakar wa tawadda yace amma waɗannan biyu yana nufin maziyi da waji to dara za a yi sai a yi alwala a cikin mudawwana imam mali yace alwadi inna bil manzil lakil bawl shi wadi ba hukuncin sa irin na maziyi bane shi yakan zo bayan bawali kuma da yawa yakan faru da mutum bayan ya shiga shekaru na manyanta ya fara girma duk da malamai sun ce duk wanda yake aiki na wahala aiki na wahala to wadi yana yawan fito musu ko da ba su kai shekaru arba'in misali shekaru na girma ba to wadi zai iya fito musu yana fitowa sannan ma'ul raƙi ruwa ne marar kauri fari yakan fito bayan bawali to shi hukuncinsa hukunci ne na bawali yadda za a yi tsarkin bawali bayan wanke al'aura duka ba haka za a yi tsarki idan wadi ya fito hukuncinsa hukuncin bawali in ji ma malik na uku albaulu bawali shi kuma saboda hadisin muhajir binu kanfas Allah ya kara masa yadda yace atan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu fa sallama alayka lam yurd manzo Allah ya zo wurin muhajir yana bawali manzo Allah sai ya sallama sai bai amsa sallama ba hatta tawadda har san da yaje alwala thumma tazara ilayhi sannan sai kawo uzuri da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kawo hanzari sai ke cewa inni karitu an azkura Allah azza wa jalla illa ala uri aw qala illa ala bahara ya rasulullahi azza wa jalla min sallama ba hamsa ba naki na ambaci sunan Allah ina cikin ban da alwala sai ina cikin tsarki ina kan alwala sannan ina cikin sunan Allah saboda assalamu ai daga cikin sunayen Allah ne yace assalamu alaikum kace wa alaikum assalam a ka faɗi sunan Allah sannan duba girman wanda ya sallama manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya kawo uzu yace ya ji ya kine ya am sallama manzo Allah saboda baya cikin alwala saboda haka shi yasa ba amsa ba sannan a cikin mudawwana Imam Malik yace al-bawlu war-rihu yi'id minhum al-wudu was-salah da bawali da rihi mutum zai sake sallah da alwala idan sun faru idan mutum yana cikin sallah ne rihi ya fito dole zai sake alwala sallah ya sake ta haka bawari za a sake sallah da alwala sannan ya ce waɗannan su ne guda uku da suke fita ta gaba wasu na ne minar dubur guda biyu kuma a cikin adafin ta dubura suke fita wato suna fita ne ta baya ko kuma alga'i wa rihu su ne ga'i da rihu ga'i saboda farin Allah ta baraka wata na wajen adin mutum ga'i ko da yanku ya taho ga ga'i wato bayan gari ku sai alwala da kuma hadisin safwan bin قال الله كرم سيدا في كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا إلا ننزل خفافنا ثلاثة أيام وليالهم إلا من الجنابة ولكن من الغائب والبلي والنوم آه الله صلى الله عليه وسلم أمر كنسو إذا سنة كنت فيها كرس سر خبتنسو كوانا أكو وتوني أكو لكنا ننسو sai dai in janaba ne ya faru da mutum ya cire hufi ya yi wanka to sai ya ƙara ya cire hufi ya yi wanka sannan ya mai da shi yace amma abin da ya shafi ga'i ko bawali ko bacci nan gankar su cire hutun su saboda haka za su ci gaba da amfani da hutun su yana jiki lokacin da suka ba warwara za su yi shafa akan hutu a na ƙarshe arrihu iska saboda hadisin abu hurairah Allah kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la taqulu salatu ala tuqbalu salat man ahdatha ta tawadda Allah baya karban sallan duk wanda ya hadasi sai ya alwala wato ya karki ya alwala faqala rajul min garmaut sai wani wanda yazo daga garin da ake kiran sa garmaut sai ke cewa ba mu man hadas menene hadasi sai ce maka fusaun aw duradun fusaun aw duradun abinda ya kira hadasi shine kusa iska wanda ta fito ba ƙara. Audura da ko iskan ta fito da ƙara. Da iskan da mutum ya fitar, rihin da ya fitar ba ƙara, da wanda ya ƙara, to su ne hadasi. Ko wanda bai ƙara ba, in ya faru dole ya zaki alala. Wanda ya ƙara shi ma dole ya zaki alala. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don ɗayan cikin sallah ya ji wani abu kamar ya dace to kada ya fita sai ya ji wari ya tabbatar da iskan ya fita daga jikinsa ko kuma ya ji ƙarar fitan iskan. to waɗannan su ne abubuwan da suke a hada da suke warware albala don sun faru dole mutum ya sake albala abin da ya shafi bawali da waɗancan abubuwa da suka an sake da hara amma rihi bayan sake ba to a taƙaice saboda lokaci abin da ya shafi tsarki muhimmin lamari ne kwarai da gaske Allah Allah sai ke ku samu tsarkaka daga bawali domin mafi yawan azabar kabari daga bawari ne wajibi ne mutum ya fahimci babin da yake lokacin da yake bawari mutane sun kasu kashi kashi akwai wanda idan ya zo ya tsibuna ya bawari yana gama fita shi kenan bawari ta fita yayi da hara shi kenan akwai wanda ya ya miƙe wani yana makale a mara yana miƙe wani bawari zai ƙara ɗiga ka gane ne babu kake idan ya ka miƙe wani zai ɗiga ka gane sai bawari ba za ta yi ƙarfi ba ya ka miƙe tukuna ka ƙara tsugunawa akwai wanda in yi miƙe ba zai ba sai ya yi taku akalla guda bakwai sannan ya dawo ya sake tsugunawa sannan ya abinda mai iziya ya faɗa a sculpture nasar ya yi tare da kaga sannan ya ga wani bawulin ya ƙara fita sannan ya dahara dahara su zama so ta yi amma idan mutum bai lura ba zai zama zai yi dahara zai yi tsuguna na lura yana ganin jika jika a wanda ya ɗauka ruwan da ya sahara da shi ne ya san bawulin ya ƙara fitowa zai ibada ba ibada sannan kamar yadda muka sani idan mutum ya zo tsahara mahallin bawali yake fara da shi wurin bawali sarkin bawali zai fara yi matukar baya cikin mutane wanda idan sun taba duburansu bawali yana ƙara fitowa akwai wanda ko da ya ƙarfin bawali idan ya zo yana ƙarfin gaya yana taba duburansa bawali zai fito masa to idan mutum ya tabbata yana cikin wanda idan sun taba dubura bawali zai fito musu dole zai fara da ƙarfin bayan gari ƙarfin dubura sai ya ƙarfin wannan ya wanke hannunsa abin da yake na bisa ya fita da ƙasa ko sabulu ko wani abu da fitar da abin da ya shafi da sannan ya tsarkin bawali saboda idan ya fara na bawali sannan ya je tsarkin can bawali ya ƙara fitowa wannan tsarkin ya lalace sannan haɗa tsarki tare bawali da gaibe mutum ya zai na wankewa tare in yayi ya dama bai yi da harawa ya damu da harafi sannan kuma likitocin su tabbatar da mai cutarwa sun ce wata tsuka tana fitowa wanda ido baya iya gani daga mahallin za'idin yakan shiga kofar azzakarinsa yana daga cikin abubuwan da suke jawo mutane ciwon hanta yana daga cikin abubuwan da suke jawo da yawa mutane ciwon hanta saboda yayin ɗahara ne wannan tsukan suke fitowa daga duburansu su shiga al'aurarsu sai ta ja musu ta zo ta taba har hantansu saboda haka mutum ya yi lura kwarai da gaske yayin bawani ya gane ciwon babu yake sarki yana lalacewa babu alwala babu alwala babu sallah sallah kuma ita ce azamul ibada babu sallah babu ati saboda haka mu gyara ibadunmu Allah ya karba mana Allah ya dace lafiya sannan mu Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin